وعليكم السلام الثاني أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بدأ درس اللسان في مقدمة الجزية للجماعة الأزهرية لسان ليس كرم سدمو فكر أبسا مذهبنا إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى wanda ya rubuta wannan littafi shine Sheikh Abdul Hassan Ali Maliki wanda an haye shi 1857 ya rasu 939 Allah ya shi karama za mu ci gaba da karatu za mu ci gaba da karatu daga babu sau baban da zai bayyana mana azumi Yana a cikin alƙalan Islam guda biyar sallah azumi zakka ya gabata sallah haka zakka ya gabata sai kuma azumi na wata ramadan farilla ce daga farilloli rukuni ne daga rukunai na addinin musulunci ibada ta azumi an farlanta ta a shekara biyu da hijirar manzon sallallahu alaihi da ibada ce wadda ta fi tana da wahala kaga sabon shiga musulunci ba zai iya shurar wuni ba bai ci ba bai sha ba to wannan yasa tausasawa ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya jinkirta farlan da azumi har zuwa shekara ta biyu da hijira kaga shekara ta goma sha biyar da annabta shi yasa manzo sallallahu alaihi ya rayu shekara takwas ana azumi na wata ramadan مالك هو المساك أنشأ وطير البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب إلى الله تعالى في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد وهو الإمساك أنك تنبين مئة أزمة الشرع والإمساك شيء كامي باكي أنشأ وطير البطن daga sha'awan da ya shahi ciki wal farji da kuma al'aura yawan kamilin cikakken yini kaga aka ce yau daga hudawa alfijir an ware yau har zuwa kuma haɗawar rana shine ƙarshen yawan kamilan biniyar taƙarrub ilan mahi ta'ala da niyyar kusantar Allah fi ghairi zamanin haihu ba zamanin haiba ba wani nifas da kuma nifasu ayyamil ayadi da kuma kwanukan ibituka saboda mai isar ma al'umma shari'ar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bayyana cewa wannan shine ibada ta azumi wannan shine ibada ta azumi saboda haka azumi yana da fa'idodi yana daga fa'idodin azumi na zuciya da lahiya da kuma zamantakewa amfanin azumi bangaren abin da ya shahi rai mutum ya saba ma ran shi da haƙuri da juriya ya ɗaure ran shi ya taimaka mata ta yadda zai samu wata malika wani bawa amfanin azumi na biyu saba al'umma ta zamanto ta saba tsari da kuma haɗuwa ta yadda zai zamanto al'umma ta ɗauki ibada lokaci ɗaya ta ajiye lokaci ɗaya da kuma iya koya ma al'umma san adalci da muwasa su taimakon juna kuma yakan tabbatar ma masu imani asufa tausayawa da kuma kyawun ɗabi'u kamar yadda azumi kuma yana karewa mujtama al'umma daga sharrarka da barna kaga za ka ga a cikin an wata azumi ya kama ana samun raguwar sace-sace bige-bige zuba-zuban jini kashe-kashe shaye-shaye duk wasu fasadi da barna in wata azumi ya kama suka raguwa kuma duk wanda yake azumi ko na nafila ba za ka ga na abubuwa na fasadi na barna sannan yana da amfani azumi bangaren lahiya yakan zaman sauwa ya tsabtace ya gyara uwar hanji ya tsabtace gangar jiki daga dukkanin wani sassaka daga dukkanin wasu ababen da za su cutar ya kuma rage kitse da kuma nauyi na kitse a zubi. Azumi yana da rukunai wanda mara ya ce wani tsomi salatatu arkani azumi yana da rukunai guda uku shi aka ce rukuni jiko ne a cikin ibada shine abin da in babu shi babu ibada da rukuni da shar'i duk abu ɗaya ne abin da yake bambanta su shi shar'i kafin shiga ibada rukuni kuma ya shiga ainihin ibada rukuni shi cikin ainihin ibada shi yasa kaga za ce ma rukunan sallah tsayuwa kabbara harama tsayuwa misali ruku'u dagowa daga ruku'u daidaituwa sujjada dagowa daga sujjada kaga dai cikin ibada yake amma sai a ce ma sharafi akwai sharafin wajibci akwai sharafi na inganci sharafin wajibci ba ta zama sai akan wanda yake musulmi baliki mai hankali sai lokaci kuma sannan ya shiga ta zama wajibi a kan sharafin inganci a ce maka tsaharatul hadasi tsaharatul khabasi sitir aurati istiqbalul qiblati kaga duka waɗannan sharda ne kaga kafin shiga ibada suke amma rukuni ma shi yana cikin ibada amma da rukuni da shar'i duk in babu su babu ibada ma da zama min adam bil adam abin da in babu shi babu ibada wala zamin wujudi wujud wala wala sawmi salatatu arkan al awwal rukunin farko al insaf musulmi ya kare ya kame an muftirati daga abubuwan da suke bata azumi kaga ya kace muftirati muftirati anan gurin kaga sai ba a ce ba daga al'akal wa shirbu saboda ai kaga da koya abin da yake fasa azumi ba akal wa shirbu ba akwai abin da zai fasa azumi ya wajen sama rama ba akwai abin da zai fasa azumi azumin babu lada amma ba ka rama ba tarjimai zaman saduwa ga sirajin mani da kuma fitar da mani wal mazi da kuma fitar da mazi wal qaidi da kuma amai wa isalil akali da sadar da ciwo shurbi da kuma sha aw gairihi ma ko wani ilal alki zuwa makogoro min alfani mutum ya sa ta baki ya huce zan makogoro wal anfi ko ta hanci wal uduni ko kunne wal aini ko kuma ido kuma ya zama to ya sadu ta makogoro zuwa sabbi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta abubuwan da suke warware azumi mutum zai iya aikatawa da dare. Allah ce fal'ana ba shi ruwan na wata guma ka taba mawa lafu wa kulu wa shi rabu laila hatta ta bayyana kuma shaitul abiyar zu mina shaitul aso da mina faji har sai rabewa farin zare da baki ya bayyana gare ku na daga gudawa alfijir ma'ana farin da baki farin alfijir da baki wanda yake na dare shi ne ake nufi alfijir wanda yake sariki da kazibi wannan kuma masararsa salam shi ne bayyana haka sun masu musiya ma ilalle don kuma ku cika azuminku zuwa dare wanda ya koya sun masu musiya ma ilalle annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma ya bayyana cewa wannan allailun da ake nihi ba bakin dare ba ake nihi allailun shi ne mafarin dare faɗawar rana ne kuma mafari wanda yake na dare. Rukuni na biyu anniyatu niyya wala yasuhu sawmu biduniha azumi ba inganta ba tare da niyya ba azumin farilla inda zai zama to baka ci ba baka sha ba marabinka da abinci tun ka alfijir marabinka da abin sha tun ka alfijir marabinka da mufira tun ka alfijir yanzu bayan alfijir ya hudo amma ba niyya ba azumi bayan alfijir ya hudo sai kuma ka ce to duk da zai banci ban sha ba faran wuce da in na fila ne wannan yayi an kuma farilla ne azumi bai ba fala su sawm azumi ba inganta biduni habaniya farban aw nafilan farilla ko nafila sai dai aka ce nafila ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa yustaratu fiha an sharɗanta cikin niyya an takuna muayyana ta zama a bar ayyana ba ka yi ba niyya litinin ce ka saba yin azumi ka sashi da azumi ran litinin kuma ne wani ya ce ma ai wata ya tabbata ka ce to wannan azumin da na tashi litinin na ma mai da shi ramadana dole bi an zagu na niyya mu ayyana ta ramadana bi an yi niyya mai azumi da zai ne a da a farzi ramadana matsalan bayar da azumin Ramadana misali sai dai niyya bigiran ta zuciya da zara da tsoro mu bayyata labudda ta zama to mu bayyata a bar kwana da ita ta yadda zai zama to niyya ta gabaci alfishir wala ta suhu na hara da rana ba inganta mu sai niyya sai in na ramasa eh in na nafila ne ya zama yanke niyya kuma ita ce niyya ba niyyar da akwai shakku ba fa niyyatul mutaraddida niyya wadda take mutaraddada a bar ko komo ba su da wannan fasacciya ce na yi ko ba na yi ba kaza wannan fasacciya ce dole ta zama jazin fa man nawa lailatul shakki wanda zai niyya a daren shakka wata ko ya tsaya ko bai tsaya ba 29 28 29 ana shakkar duban wari duban wari shak dan kana min ramadan lam yujuz in yi niyya a duban wari bai samu ba kattin an ga wata sai ce to shikenan tun da haka ne kar dai a je goban a je watan yau ya tsaya ga a je gobai ne ne na farko na ramadana saboda haka bari dai in yi niyya da rubiya da ya karbi niyya ana wa gari aka ce to ai an ga wata ba zai ce ba yau ba saboda ai wancan cikin shakka yake bai da ne a ciki dukkanin ibada niyya farilla ce ma umiru ila li abdullah mukhlisina lahu din anan sa sai na ce annamal amalu bin niyyat kenan labudda niyya malaki ta zama muayyana azumin farilla ya zama niyya shine ya kai na biyu ta zama to an kwana da ita kar ta zama to niyyar da ya bayan alfijar za a yi ta ta zama niyya ce wadda take mu bayyana an kwan da ita na uku ya ce kuma ta zama to jazuma yankakkiya kar ya zama to lalata shak الثالث ركن نوك من الأركان زمن الصوم زمن الصوم زمن الأزمة wa min tulu'il fajr as-sadiq yaushe azumi yake fara min tulu'i min tulu'il fajr as-sadiq daga buda al-fajr na gaskiya ila ghurub ash-shams zuwa fadawa rana sai rai ayyamin haidu wa dufa wannan shine kenan azumi bi ne da tafarhu ila Allah ta'ala kenan mafara azumi min tulu'il fajr as-sadiq daga buda al-fajr na gaskiya daga nan gurin mai azumi ya shiga don da aka ce alfijir ya huda niyyar ka kuma ta gabaci huda wa alfijir to mawarin azumin ka ce ila ghurubi shams har zuwa fadawa rana fi ghairi ayyamil hayd wa nifa amma kar ya zama mai azumin din mace ce a kwanuka al'ada ne ko da ta karmo niyya ta ki cin abinci wannan mani ne daga mawani wanda zai hana kai azumi saboda dole sharfi ya zama to akwai adamin intisayi akwai intisayi min damil hadi aw nifas har da ko nifas wani abu ne da yake hana wannan wa yawmal fitr wa yawmal nahar kuma kar ya zamanto ranar sallah ce idin azumi wa yawmal nahar kar ya zamanto ranar layyaci wal yawmaini ba'dahu da ghayr mutamassik da ya nuna guda biyu na bayan layya amma waɗannan ga wanda ba mai tawassuli ba don wanda yake hajji ne tamattu'i azumin shi da zai na mai tamattu'i wa shagari ma na kewara mai hajji tamattu'i shine mutumin da zai harama da hajji a wata daga watanni mutumin da zai je gabatar da umara a wata da watanni wanda suke na aiki sai kuma ya zama to ya ƙi warware haramin shi har sai ranar takwas ga wata ya je ɗauko niyya daga ina ya je mina kenan dukkan wanda ya haka da akwai azumi wanda zai faman tamatta bil umrati ila al-hajj فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج wa sab'atin idza raja'tu to kaga mai tamattu'i shi ya halitta ya azumin shi a ayyamu tashrikin wadannan amma mu da muke nan yau an yi sallah lahadi gobe litinin ka san ba dai litinin duniya kana azumi to wannan litinin ya ayyami akali ce wuce an yi sallah ranar lahadi ranar subu lahadi litinin kaga rana ta bigo wannan ayyami akali ce wuce ba za ka ɗauka ba dole kenan sai ka iya gani to kar ya zama azumin ka wannan ne anan sassa yana cewa man sama yawan shaki fakar asabar qasim sallallahu alaihi wasallam haramun ne kenan yin wannan aisha ta ce kunna na hiyatu ala ajiyar rasul fa umar bi qada'i sawmi lan umar bi qada'i salat lokacin da wata mace irin masu ra'ayin tsatsi ne ta tambayi aisha to ita ta maka tambaya afun irin tambaya ta yin tsatsi ne duk da matan ta ce a ni ba yin tsatsi ne ba ce tambaya ce da ni kamar mutum ya ma tambaya ka ji tambaya da ya ma kamar irin ta wasu masu wata aƙida ce mara kyau sai ka ce wai kai ɗan aƙida ka zane da wata mata sai ta ce ma Aisha ma ba da hayar tabbata so mu na tabbata sara wa uwar ummumine ya kai me yasa sai ta rama azumi amma ba ta rama sallah me yasa za ta rama azumi ba ta rama sallah to shine sai Aisha ta ce a ruriyatul anti ke kira daga masu ra'ayin ba su raba da Qur'ani kawai ba su raba da hadisi ya Qur'ani ɗan tatsi ne ce ke da ta ce a ana lasu bi haɗuriya ni ba ɗan tatsi ne ba ce walakin ni asali tambaya da nake tambaya ce nake yi kawai a kan wani da shi ne ya yi ta ta ce kunna na yi ala adar kula ta zamanin ma ke al'ada tana zo mana wani umar bi kaza sau sai na sai umarce mu da rama azumi wala na umaru bi kaza sala ba martan rama sallah shi ko da abin da nan sa sai zo shi ya ce ma za ku maqsul fa khudhu wa ma ra'aku an fasaw da abin da nan sa sai zo ku shi kaga ba a ware ba ka ce qur'ani duk abin da wa ma ita wa man wa ma ku fi dani ma kullal umumi ya tafayyad aka ce ma ma aka ce ma man waɗannan duk abin da suka sayar gaba su suna fa'idantar da umumi sun gami kenan da aka ce ma aka kuma su ya haka komi ko ma mene ne zo muku da shi sau da in su sai uku ta sadu saboda doma ya tuku anilawa in wa ilawa aliwa to bakin da ya karanta qur'ani shine kuma ya karanta sunna bakin da ya wata qur'ani shi ya wata sunna sai aka ce mata to a sunna ya manzara sallallahu yake umarnin su tunda aka ce sunna shine abin da nan sai faɗi ko annabta sai aikata ko aka yi gaban muzararsa sai tabbatar to mata ku marzul fa kudu mana ku ana fata to da aka tace ya umarce mu ba umarta mu da wancan abu sa'id ya ce annabta sai ce alaysa idza hasatul mar'a lam tusalli wa lam tasu in mace tana da alaya ba bai alaysa sai azumi ba da sallah haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi haramun tarama sallah amma kuma wajibi ne tsarama azumi sau da haka wannan bayi umar ala ƙare ra gare shi ya ce manzara sassalam ya ce azani umar ya ce azani wa mani na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan yin duniya ne bi manzara sassalam ya hana azumin yawan fitirku ranar buɗe ba cikin siyamiku walayyar da aka tafuna nuna kai ne sun saki ranar ɗaya kuma da kuke cin abinci na yau haka hadisi abu sai da ce na an siya mi yau mai yau mai cikin wai mana a nan za sai an azumi ne ranar buɗe baki da kuma rana wadda take tsalayya sai kuma ya misa shiri kwanuka uku bayan kwanuka wanda suke na nahar wannan su ne rukunai wanda suke na azumi rukunai na azumi ya ka ce rukuni abin da babu shi babu ibada duk da karasa waɗannan to babu wa azumi abu na farko shi ne kamewa daga abubuwan da suke warware azumi duk daga alfijir har da zuwa faɗawar rana abu na biyu niyya kuma niyyan nan labudda ta gabatu da wa alfijir in dai farilla ne abu na uku zamanin azumi shine tulu alfajir sadiq saboda alfajar fajiran alfajir kala biyu akwai sadiqun akwai kazibun shi kazibun wani dan sharfin wari ne da an jima ya koma da yadda ake sadiqun kuma shine hasken da yake gama duniya gabaki ɗaya kafin mu da warana shine alfajar na gaskiya faslun yustahabu taqrimul fitr mustahabba azumi yustahabu taqrimul fitr an so taqrimul fitr aka ce yustahabu an so kenan ya zama to al-mustahabu shi kuma me yake cewa al-mustahabu a musulunci shine ma amara bi shari'u la ala wajhi al-hasm wal insan abinda mai shar'antawa yayi umarni ko Allah ya umarni ko manzo da amma ba fuskar fi da silasu ba shi yasa duk umarnin da yazo ba fi da silasun ba yusamma fariqatan ana kiran shi fariqatul mustahabi wa sunnatan ana kiran shi sunna wa nafilatan ana kiran shi nafila kuma yusabu fa'ilu imtisala wanda ya aikata mustahabi dan Allah ana ba shi lada wa la yaqabu sari wanda ya ba mustahabi ba mai kuba amma lada wa yaro sabanin wancan rukuni mun lura rukuni shi tilas ne yusabu fa'ilu imtisala wanda ya aikata dan Allah yana da lada wa yastahiqu al-iqab sari kuma wanda ya bari ya cancanci kuwa kuma babu ibada ba. Yin sabu musabi ne takrimin fitri gabatar da buɗe baki wa tafiru surur da kuma jinkirta surur. Hadisa Abu Sa'id ma ke ce la zalin nasu bi sai ma ajjalul fitra. Mutane ba za su gushe ba suna karkashin ino alheri. Matsar suna gaggawa suna gaggauta buɗe baki. Hadisa Abdullahi ibn Abi Awfa ce kuna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam safari wata ra'a bulaguro muna tare da maki huwa sa'imin yana azumi fala ma gabati shams da rana ta fara kala li ba'd al-qawm ya ma ke ce wasu cikin mutane ya fulan wa la kun faji da halana tashi ka je ka dama mana abin sha na buɗe baki fa kala yace ya rasulullah a sai ta dan jinkirta kala inzil faji da halana yace sauka ka je ka dama mana sai da kai su uku a lokacin fajjala halau sai ya kwaba fashari ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma ke sha ana son kai limami ne lokaci ya yi da lokaci ya fara sha don ma musu ga cewa lokaci ya kowa sha saboda wani yana ɗan sirja yana ga kaɗi a je ba ta azumin shi kenan da ya ga kayan da a tsasin da liman ya ce nan kawai shi kenan al'amari ya yi abin nan saboda haka ana son kenan wanda yake jagora ya dinga aikata abu saboda raguwa amma su ga kana jagora kana na kuɗi kana ɗan matsi da binan ka kaga gaba ɗaya sai shi ku ya shige su wani wasu ya ce kai da duk da malai shafu sai dai mun ga sauraro saboda sun zamanin da mu tsohon ana azumi ta ke yi sauraro ya bayyana ka gani shi kuma yi sauraro ya bayyana azumin yahuda ne na ahli kitab su ne masu jira yi sauraro ya bayyana babu alaƙa tsakanin bayyana sauraro da wani shi azumi ko faɗawar rana ne ya damsa sai ce idan ra'aytu wa layla qad aqbala min haula in kun ga dare ya ga wasu daga nan faɗa da kusa misali. Hadisi na zai da bin sabit shi ma yana bayyana gwargwadon kenan suhur. Ya ce ta sahar na ma na bin sassara, wata ramin yin sahur tare da ma'aiki sun makama ila sara sai ya tashi sallah. Sai ce kan bayyana na zaro da kama, tsakanin kiran sallah da ya kama na wacce ƙadar hamsin na aya, gwargwadon aya. Gwargwadon aya. Kenan ana son jinkirta saboda shi jinkirta buɗe baki akwai albarka jinkirta suhur akwai albarka hissiya wa ma'anawiya kaga albarka wadda take hissiya ai in misali awa goma sha biyu za ka yi kana azumi ko in ka ci abinci a ce alfijir misali yana hudawa ƙarfe biyar tun ƙarfe hudu ya ka ci abinci ko kafin ƙarfe hudu yanzu a ce awa sha biyun da za ka yi don yanzu ka shigar da awa ka ƙara wata awa ta zama awa sha uku ta zama awa sha uku to da kai tun karfe hudu ka ci abincinka in tun karfe uku ka ci abincinka ka ka ƙara ma kanka awanni kafin ma alfijir ya hudo ta da abincin ya yi kasa amma in yi da kabari dam sai ka ci kaga yanzu tuntuni kenan kana da wani ranar awa guda kaga za ka samu karfin gwiwa saboda haka za a jima ana yi da dafawa saboda da abinci a cikin sannan kuma koyi ne da sunna shi kuma koyi da sunna albarka ko da akwai wanda zai ce in na ci abinci ciki na yana miki ci kaga nan sa sai na cewa ni ma sahurul mu'min at-tamr ma da la sahurul mu'mini da biyu kaga yaka samu da biyu ka ci ko da ruwa ne ma ba dole bane abinci wani dan kunu da biyu ruwa haka sai ka dan sha ko da wata zuma za ka lantsa kai dai ka dai buɗe baki da wani ka dai sahurul wani kar ka yi su da sigari akwai wanda za ka gaina hanyar masallaci yana ɗan leƙa alfijir sai ɗan yi dai ɗan guzuri ne dan ya tsara maka ya amma can ya sha dama yanzu kuma yana leƙa masa to an ce ƙarfe biyu da ke biya to bari yanzu dai biyar sauran mafi biyu ƙarshen saurin shi da ya buɗe sigari ci ƙarshen saurin shi da ya rike sigari ci wani kuma da ya zo ana da babban ruwa da ya samu ya ɗan gurfa kofi ɗaya sai ɗan je kawai shi ke ɗan sigari kagani ya yi walazina amanu kulu min tsayibati ma razaqnakum kulu min tsayibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaka ma razaqnakum abin da muka arsa saboda haka kaga yanzu wannan tana daga tsayibati kagani to Allah subhanahu wa ta'ala ce tsayibati Allah kare mu Allah kuma shiri waɗanda suka samu jarrabawa a irin wannan dan jarraba ce jarraba ce saboda babu jarraba kamar ana sai da abu mai sai da yawan ya ce maka wannan abin kashe ka asara kuɗin ka ce la yusminu wa la yughni shi dai ba koshi ba za ka yi ba wa kuma bai maganin yunwa ba nan sana kishirwa kuma sannan zai kona ma lalata ma ku duk cutar da ta zo kai za ka yi gaugawan mutuwa duk cutar da ta kama ka kai za ka yi wahala wannan ma ba ta yi ba bayan an sa an yi ɗayar risala an yi dogon shari kuma Allah ce to akwai wanda shi bai iya karanta ba da rubuta a yi hoton huhu a nuna mushi ba ga wanda hukunsa zai zama shi ne sai a yi hoton kwarangwal ɗin wannan a cikinta don wanda ma ya ke na kawai wanda bai iya karanta ba in ka zo dai ka gare ka kanan wa ga hukunka nan gurin in ma baka iya karanta ba to dai ai kai ba makawo ba ne to ga ugun na to amma kaga tare da haka kuma banda asarar kuɗi tattala arzikin ka kai ne da kanka ka sai abin ka tattala arzikin ka ka gani banda kuma hana ka abokanta da bayan Allah na gari ko tun da aka ce kace dan yin sahur ma ka sabo masallaci saboda gurin mala'iku ne umai sama kawai fi bai da min biyu tilla يدلون كتاب الله ويتجارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ووفتهم الملائكة وذكرهم الله في من سنقوم ملائكة إلى لا تصلي على أهلكم ما دام كما الذي صلى فيه kaga mala'ikun da suna gurin to sai aka ce in ka ci tabarnuwa mala'iku sun tsanwaran sanya tabarnuwa in ka ci albasa mala'iku sun tsanwaran sanya albasa kuma tana cutar da su to kaga albasa danya ta horma danya tsarka tsarkaka ku ne to amma sigar ba ga khabith ce khabith ce to kaga yanzu in ka shaka kaga dai baka zo baka dinga zike dole ba ce wannan na a ƙa'ida kawai ka zauna gida karka zo to abin da zai haramta ma zuwa masallaci kaka kenan sahur gwanda ma mutum zai kama ya dinga tsaro ko Allah Allah raba shi da wannan musifa kale ka ka ga yanda matasa suke mutuwa Allah kare mu sahurai sun cutar da mu iblis ya cutar da mu la tattabi anna sanana man kana qablakum hadu al qadda bil qadda hatta law daqalu jawla qabbil la daqaltum qalu al yahud wa nasara qala faman a lokacin da duniya take ta shiri wada tsakanin ƙarya da gaskiya ake shirin yin ba ta kashi na ƙarshe tsakanin musulunci da kawurci rundunar Allah da ta shaidan tun da an kusa sauran kaɗan yawon furkan yawon ta ƙarfi jama'a a haɗe tsakani biyu da rundunar iblis da ta Allah subhanahu wa ta'ala da yahudu da jama'a ta musulmi wannan karan batta an kusa shi karan ƙarshe an kusa don duniya duk wani daɗin kare ya zo ƙarshe duk wani tsiya ko wani takare-takare yahuda da sun tsokano shi duk fitinin da ka sani ba fitinin da ba su tsokano ta ba kawai jira suke su ga kaka shin akwai masu imanin ko babu amma duk wata fitina sun taka rota da kai saboda haka nan ne kuma inda Allah subhanahu wataala zai gane masu yin addini da shi da masu kishin addini in kuma ba san yi kishin addinin ba kuma ya Allah gammara wa yanta tawallu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum yanzu shine an ware bula to kaga ana buƙatar lahiya da koshi da ƙarfi ta al'ummar musulmi a lokacin kuma za ka zo ka yi ta kashe kanka wai a je ma ɗaukar soja abin kumya tagal tagal ka kasa ai ba abin kumya ma to to ai kawai irin wannan zane ma kamata ba su da alibi kai yanzu ka je ɗaukar soja tagal tagal ka gaza kuma ka dawo ka ce kai namiji ne to wani namiji kuma in dai har ka je ɗaukar soja aka koro ka to kawai kamata a baka zane da abin sai dai ciwa ciwa kamata amma in dai a gudu ka faɗi ambulan ta ɗauko ka kamata ya daga can wayan ba mutum kashin tsiya kuma ɗarma mai zane da adiko da wannan kawai a kashi gidansu da wannan a ce gashi nan gurin gazaye ko kuma yin shawala a kirji ya rarrake mushi kowa ya gan sha mushi dariya daga nan gobe ya ƙara shawa ka gani to kaga wannan kuskure ne gaskiya abinda mutum zai shayo ka dan mara rayuwa ka kassara rayuwarka balantana irin su shisha ɗin ka leƙa ka gan da matasa an ka je likita ka dinga ga matasa samari a kwance ka ga mutum ciki ya kumbura yaro karami ana hudda mushi ruwa wani armi ma bai ba balle ma kabar ɗan yaron da zai dinga masa addu'a bayan ka mutu ka ga matsala kenan ɗan yara ma da za a sa shi makaranta ya je ya koya dai tun da baba bai da aiki mai ɗan nagartacce ya dinga maka addu'a to kai armi ma ba kai ba ka sha bala'i kawai ya bata ma lamari ka gani duk inda ko ka je rike da gaga an ce ma kore ta sabu kaza kawai mutuwa ka in ma kana ma wasiya kawai ka koma ga Allah amma kawai mutuwa ka in ma ce ma baka mutu bai da raka kawai mutuwa ka tarihi in za ka gyara ka tuba ka kama tasbihi da ibada da koma zuwa ga Allah amma da kaji aka gaya wannan abu kawai dota dabarar da zama kawai dabarar ce ta likita da mara lafiya amma kurin mutuwa za ka yi kana shi yawa ka shirya to ina dalilin wannan abu rayuwar nan kai da ake son ta mutuwar nan wace son ta kuma yana wasa da zai tafiru na min fa inna hum munafiqun ka ga dai karatu ne muke ko to bun ma san mutuwa eh bun ma san mutuwa da tsora ne ne mun gyara sai mun gyara bun ma san mutuwa to balle kawai haka kana nan kawai daga zaman sai yayi na bar wani makarantar ma wani makarantar ma zai zuwa kawai ka je ka haka ka je ka mutu kawai a karɓaran ka haka nan ya gani saboda haka dole kawai matashi ka tsaya kama kanka da kyau ga haukata sa wancan abin ka zo kawai haukata ka ina dalili hankalin nan wani shi ake koyi kawai da rage ta kawai haukata kana ji kana gani yan gidan kowa mutum bar ka kashe gida dole ne za ka koma gidan ku jiki mutum ya kai da kawai zai iya kwalhowa gwalale sha abin shi wanda bai kamata ya rena ka bai rena ka yara su dinga jiwon wanda yana da hankalin ka kai ne za ka sai sau yanzu ne za su ringa bin suna ma iyo suna jiwon ka kawai suna abin yau an rauna samfin gobe an yi kaza ko bayan da aka iya yan gidan kowa ba su iya ba hanawa ka gani to wannan musifar ina dalilin da mutum je ja ma kanshi kawai bala'i ja ma kanshi matsala yadda jiki ya yi raunin nan duk inda za ka yi mutum yana duka shisha da an kwan biya yawan dole ko da ya zata ka daidai likita ka tambayi likitoci ka sha mamaki inda matasa suke mutuwa da wanda kawai sun zo karshe ka gani kwanan nan kin wani matashi haka aka zo an yi gwama an yi abin nan kwallon ta taɓa kawai ana sama ma allura ana nan kuma ko da kawai ta lalace ga hankalin ya zabu kuma hannun ko da hannun ta lalace ka gani to ina da ni kai turri kale kan da duniya take kashe kuɗi akan dumamar yanayi yadda ake kashe kuɗi akan tururin kamfanoni hayakin injina da motoci da kamfanoni da suke fidda abubuwa kale kan da kasashe suke nesa da tururi na hayaka hayake da wannan suke neman inda za su zuba kuma kai duk ka rasa inda za ka tura ya inda ya ko ina tsada ciki ka zo ka rinka zuba ma cikin ka fi zabilla turri waɗancan ne wa ake fama wannan na injina da nonon da muke shaƙa ko ake ta shan fama da shan madara da wane ne da ana sace al'amari ya ɓaci abuwa da kamfanoni abuwa da kaza ko ko kai ka zo kai taru tura ma cikin ka to ai ka san dama ko likita ma bai ce ma ba kawai kana jaba ma kanka wuka ne ai kai kanka ka san ya za a yi kai ta tun kuɗa ma cikin ka wannan musifa ne kuma ka zauna lafiya wannan sana wannan musifaffe shi shafe nan ka gani wanda ya ta kuma karshe ma kenan da wannan aromatic din na bala'i dama kai aromatic haka ma kaga ka karanta a zo a yi ta sa a yi ta sa ita karshe wa kenan duk bala'in da ka sani na sigari ita kuma uwa ke da to balle kuma wiwi la haula wala quwwata illa billah wanda ita dabbobi ma ba sa cin ta dan bala'in ta dabbobi ma a daji ba sa cin shi a wuri dabbobi ma ga mai da mutum ya zama kamar dan daudu ta mai da mutum ya zama kawai salamun salam ba wani kaza ba wani kaza ba zuwa ba wani kokari ta kashe ma zuciya ma maimakon ka samu sai ya zama jarumi kawai sai ta kashe musu zuciya zama ga kuma ƙarshen balbalin bala'in sa mu sai mutu ba imani inda ma za ka ma mutu da imani ita matsalar ma ta mutu wani abin da Abul Faraj Abdurrahman bin Jawzi cikin tafsiratul ana yace wani mutum da aka kama shi mai zuwa yana tona kaburbura zaman da ka sa akwai karamcin tufafi da wannan to shine mutumin afur bayan ya tuba sai yake cewa sababin abin da ya lissayi duk waɗanda suka mutu ya je tonowa likawar ya ce to na mashaya in ya je tono sai ga fuskokinsu suna kallon yamma maimakon nan fuskokin sai ya samu sun juya ma alƙibla sun juya ma alƙibla wajen hana mutum karma shahada shaye-shaye na daga karin farko harshen da ya saba shaye-shaye da wuya ke karmi shahada yana daga na gaba gaba abin da yake sawa harshe ta sa kwai wanda ke hada a ce furta karmi shahada to shaye-shaye na ciki Muhammad ibn Sirin wani mai halarta majalisin shi ya zo mutuwa ya halarci lakana mai kalmar shahada ana karatu ya ce banna hul yake banna hul aka je aka tambayi masu shi ta ce wani tsumi ne gare shi sai ya kwan uku shine da dare kan yi kwanta ya sha wannan tsumi shine ya ce kashin shine za ka yawanci an saya sai ya ce mutum ya mutu da roban madar su dai ya mutu a shi shi wani ya mutu a kan shi yana kifa saman salanga yana amai za ka biya kasashen larawa za ka yi ta gani wanda ya sha giya ya sha bina in amai kama shi sai zo gurin kowan matsayi to wani yana yi kawai sai kan kifu sai ya mutu sai a tsaro shi ya mutu kan shi yana cikin salanga to shi shaye-shaye yana samun munan karshe mafi yawan masu shaye-shaye ba su samun yin karshe mai kyau yawanci yana daga abin da yake shayarwa karshe mara kyau to kuma shi karshe ake kai shi ne kaga musifar irin wannan abubuwa musifar babba in mutum ya jarabtu da wannan kawai ya koma ga Allah tuba ya fasa abokanan da yake shaye-shaye da su ya rabu da su ya kaura da garin ma in so samu ne je dawon makaranta saboda ana rabuwa da mutane sai a je a gamu da mutane kirki sai kaura gaba ki ɗaya zai cire ba sa ya rabu da wannan abokan ya je can gurin wani makaranta je ya tare can gurin cikin mutanen kirki to in ya sake abokai ya canza ya yake rayuwa ta bautar Allah yake ta koma kuma ga Allah yana neman addu'a ta iyaye da abin nan to wannan yana sa haka Sufyan ibn Uyayna wata kissa ke ba labarin wata tsohuwa take cewa wancan makwanta aka yi wani duk bayan la'asar sai an ga wani kai ya dungu jikin jiki ne na mutu amma kan tsari kai ne na kare wani ne aka muzanta da a kunya tashi a muzan yana shasha ko tsara mai zai cikin tsari haushin kama haushin kare shi ne da ya mutu sai ake ga wannan da kabarin shi ake ganin wannan wannan to kaga duk wannan yana nuna hatsarin da yake tattare da waɗannan khabar wanda kuma yau mutane sun mai da su kamar wani abin morewa kuma duk shaitan ne afa man zujina lahu su amali fara'ahu hasan kaga duk yadda abin yake kasam ko yake da fi to amma abin sun samu intika ma'ruf ya koma munkar munkar ya koma ma'ruf kaga ko goma sai ya dinga saidawa to kaga wani sai ci shi bai sha saida yake shi kuma babban bala'i kenan shi kuma saida so da yanzu kamar kana mara lasisin fasa iyanka ne ka ciyar da iyalanka da haram da matanka da haram ka armo mace da haram ka yi kaza da haram da kudu wanda abu kuma ya za a yi kana haukata iyan wasu kuma ka ce iyan ka ram ka je so ka same su ya za a yi kai kai kake sai da abin da iyan mutane suke haukata suke lalace kuma duk wanda ka sai da abin shaye shaye shaye wata jarima kana da kamshi ka ga dai mai kisan kai da kisan kai ya shaye shi dai da kaga shaye an yi wannan to wanda zai daba ma wani wuka yawanci za ka samu ya sha wani sace-sace ya sha wani yanke yanke sai an sha wani fasu kai masu aika zama duk sai sun sha to duk wanda zai sha wani ya sha zo ma ko shi rufana wani ya zube ma baban shi rufana to duk mutum yana da kama shi wani wanda yake sai da Allah kare kenan dole mutum ya kame tsohon ya zama wannan wa kafin lisani da kame harshe anil hazayani daga surutai maganganu marasa kyau wal kushi da alfasha min alkori daga maganganu da ko yadda zaka ganye na azumi to kawai karshen ta kawai daga in kaga azumin ya zauna dan lokaci ne amma yana hutawa majalisa gaba ɗaya karan farko karma farko dai ya ƙara da azumi dai ya ƙara da azumi ko sai a zo a yi rumfa kawai a shirka ta da ruwa a zaman kurum a yi tarabar da ladan azumin gaba ɗaya ya ƙare kuma a yi talabtar zanibin mutane idan na da azumi kan rana ta fada ba san sai niki nikin zunubi ko da tsira kamar haji da gwaya masu zuwa haji kawai ya tako jirgi da niki nikin zunubi ya je haji da ne kaga aje dai wani hajji falamiyar su to ramin su da raja ko mu wala da to to ne ya je haji da niki nikin zunubi zai dawo kawai sai a zo tsira maka wata majalisa da dare kawai sai a haɗu yan kasuwa ne ma'aikata ne kawai a haɗu a yi ta zancen gida ya ka ɗauko zancen wancan ya an dare ya ka ɗauko zancen wancan a harami ba an je gurin daki Allah to ka san taraf ila lafiyar raha ya alfuka fi shidda ya kuna ita ibada in ka saba ta zaka ga rana yanzu in ka in ka dare ka saba wannan don ka ji hashewa za ka yi kokarin wannan ibadodin da ka saba in ka saba rana ba ta wasu ta haka in ka yi karatun Qur'ani don ka je ma karatun Qur'ani za ka yi in ka saba salloli in ka je ma za ka yi salloli amma in ka saba dole in ka je majalisa an yi da mutane dole a tabbatar an kai haji ma in dai baka samu ba abokan da aka hada aka yi da mutane baka ji wadai dukkan ka su kunya sai mu da ya sare ce alhamdulillah ai mun samu abokai sai muke majalisa eh ka gani duk ai tarbe da dan gaba ɗaya ya dawo da duk inikin zuni to shine hatsarin duk abin da kanka dauka ka ce in na je na haji shikenan nayi ai in ba ka saba ibadar ka a gida ba ka je ma bar in kai sarkin barci ne barcin ka zaka tsai akwai masu zuwa kawai ka barcin su dawo wani kuma zai leka hotel mai tsada eh hotel mai tsada guri komai sai da hutu kai yanzu lalla ka je ake haka ka ringa neman tsada biya hotel da wani abinci mai daɗi ai kawai shakata ka ji shakata ka ji kai ka sa a ce mai daɗi hotel mai daɗi da ka samu hotel ta hutu da sanyi kuma ka je ka ringa ɗawami ce a linka musu wutar kusa da haram ke wutar mai tsada abinci mai daɗi ta mai tsada manzana sassan zai ji aiki annabi ta sai je da dabbar tare da tsohon abin da shimfiɗa ta labtuwa da take tsohuwa annabi ta sai ce labbaik allahumma hajjan la umarta fihi wa la la riya fihi wa la sunna Allah babu riya babu shirwa ka gani da kaya wanda suke na tawali'u ka amsa Allah ya kira ka ka amsa kira Allah kuma ka je ka da kakama da nuna ita haka za ka je ka kai haƙuri ka haƙurtar da kanka da cin abin da ya sauwaka hotel ba kawai gurin kwana za ka samu wani yanci in ma kai za a barka ka kwana waje ma ka kwana waje mire mire ka kama wasu hotel ta hutu wani gurin jin daɗi da moriya da su kawai dan ba ku tashi ba kai je ka ko na ibada to duk wannan abin taraf illa firqa ya rubuta shi in kana son kaga amfanin ibada to shi shi shine zaka gama in mutum bai saba ba ibada wanda ya saba in bala'i ya zo mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata hasbi Allah wa ni'mal wakeel to yanzu in ma wani abu da ajali ya zo mai istirja wanda kuma ya saba da musiba ta zo sai kurma asha to kawai in musibar ta zo ta mutu a kawai asha din zai kuma haka sai mutu da wani bayan da za a yi yanzu ya yi da ta zo nan kuma ya ce harshe shi ka gani saboda misali ba ya gauta da ba annabi yunus alaihi salam Allah ce walaula walaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm al-qiyamah walaula annahu kana min al-musabbihin ba dan da ba kana fi al-masi da matsayi min al-musabbihin yana daga cikin masu ma Allah tasbih to ba dan da ma ta'arraf ila al-firqa ba la labisa fi batnihi ila yawm al-qiyamah da yanzu da musibar ta zo yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Allah zai ce al'ana kenan saboda can daman ma an saba yanzu ka saba gaya ma Allah ka saba kai kuka ka saba ambata Allah ka saba addu'a in musiba ta zo ka ce hasbi Allah wa ni'mal wakeel sai malaiku su ce Allah wannan sautin dama mun san shi a baya kuma ka kira Allah yana cikin halin neman cikin agaji a agaza mu to ko sai kaga taimako Allah shine tarar illa tarqa ya shi amma Allah zaka ma wayo ko ba ruwan ka sai shikenan kawai ta kare ma ta kwafe ma ka rasa yadda zaka yi lamar ja wa lamar ja min ka illa ilaika kuma lokacin ne zaka zo dubara kenan wa min nas man ya'budu ala harf wa la sabu khairu lakum an wa la sabu fitratu in qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah akwai hawa su wannan in ya ga da wannan sai ce to bar dai kawai mu koma dina Allah manya manya ba da wallahi mun bugo kai mun bu mai kenan ka bar ma kula shi kenan koma ga Allah bar a jaraba bar mu jaraba to amma ba a kiya ka gani to shine fir'auna kaga shi ba Allah lokacin da darmiya ta zo mishi shi kuma lokacin sai kokarin wani koma ga Allah ka gani sai da kaga lokacin ba ba yiwa wala tsahina mana shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsirin sai yanzu ne alhali can baya ka tsangare ka tsangare ba kai ba Allah kana daga mafarnata ba musabbi ba kuma yanzu ne za ka tuno da wannan abin ka turta a kyau maza ne ba ta za ta yi amfani ba to wannan yana nuna mana muhimmancin mutum ya saba ma ibada kuma ibada lalle azumi wanda surutu da yi da mutane da ƙarya aiki kwanza ne za ka yi shi ne ka sabke ne abin da aka tsora ma amma ba da wa tarku suwak da kuma barin asuwaki bai rutsabi da ɗanye amma ya halitta ne wa tarku mubaraka da kuma barin kaiwa matuƙa fil mazmaza wal istinshaq wannan kuma ya tabbata a sunna wa balim fil istinshaq illa takuna sa'im in dai ba azumi ba kace ka shaƙi ruwa sosai wajen shakawa amma kana azumi kai sama sama dan saboda kar ya zo hanci man ko gare kar ya zama ya wuce ma wa sawmiyoni arafa an so azumin ranar arafa da gairin hajji ga wanda ba mai hajji ba ga wanda ne shi ma irin wannan ibadun zaka ga wanda ya saba da lokacin ya in ma bai ba bai jin daɗi wani musulmi ne kai kake tunanin arfa za ta zo ko bai da layi a yi wallah to duk ibada an saba shi yanzu wanda bai saba na gaya ma ramadan nan zai fito duk irin garaba sannan da gawara da kaza kai karshen tuka tuka daren lailatul qadar zai zo ne yana gidan gidan na kuma take shi daren lailatul qadar daren lailatul qadar zai tsaya mutane su ne kiyamul layl wasu su je su tsira fada fada baka tashi da su je lafiya ya kira sannan sai a wasu da ya zuri wannan yana wannan ya ce Allah an mutum bai da rabo ka in mutum bai saba ba ibada ba limamai ne za ku raba guda goma kowa raka a bibizi wani limamin sai ya can ya samu abokai ko sai agaci ana tsayira yanzu sai bakin shi ya zo sai ya zubi sai shi kada an yi kuma sai ya sai ta yi shi dama bai saba kiyamul layl kawai abin da ne kuka kawo da ya ne kurum nan barci a ƙa'ida kai limami wannan limami ya kamata tun daga farkon sallah har ƙarshe kuna ga amma za ka mana sallah kawai kana can kana surutun ka kawai ne bakin ka ya zo sun sai ka sada lokacin kuma ka ja mu sallah kawai shi kenan kuma ka sarki ka tsaye ka ka san ko mun bi liman bar tsoron Allah tsoron Allah shine gaba in ma ya harnace ku sa mai kallo mai tsoron Allah ko ka zo kai ba ka haifa a kawai raka abi za ka mara ka tafi ka saboda ba ko ban ka tafi musu rusu wani yana barcin shi in bakin shi ya zo kuɗa da shi ba zai zo kuma zai saba ba to ramadana nan zai zo shi da lafiyar kadar zai zo daren lafiyar kadar wasu a daren lafiyar kadar za su yi girma da sassa lailatul qadr khairun min alf shahr duk wannan falalawa ka tana da khairun min alf shahr ko karba addu'a amma goma karshe zai kama akwai majalisa da yin goma karshe ma su wasu kuma yahuda suke musu dabara in ramadan ya kama sai su kirkiro balo da kaza sai a sa wata kuɗi a watan ramadan za ta yi in ka lura duk wasu wasanni a watan ramadan sun fi kirkiro su sai wata ramadan ya kama kawai ya kirkiro su wasannin da za a shagala mata wasanni na duniya kawai sai ya kirkiro ko kudin duniya ko ta afirka ko ta turai ko ta wa sai ya kirkiro a lokacin wasu suna can suna tarawi wasu kuma suna sharaɗi ana can ana kallon balo shi wannan kallon balon ya yi shi tarawi man tsama ramadan imanin wasu sabu sirrin wasu da mun zubi amma matsalar shi ba gafara ta ce eh kawai matsalar shi ba gafara ta ce shi gafara yana ga kawai ya faɗi alƙalin ko kuma a dinga kirkirowa caca kala kala a watan ramadan kaga da kwai da ai a haka ma za ka gana sai kaga kalanda sai ya sa kalanda ta kashi ta sukari da wani hatsi a watan ramadan sai ga mutum da yan kashi yana yana yawan kalanda wani kuma da zai yan sukari da yan kalanda shi ko kowa jira wai ka ciyo kalanda ka gama iyalin ka da sha sukarin kalanda ko kuma bankuna sai a ka ayyar a kawa daya sai sai a sa akwai fa'ida akwai rabshen ramadana ka gani shi ne za ka ga wasu mushina wahala ba ta kare yanzu ya je ya kinkin wannan bashin a banki dama shi bai hude shigo shigo ba zuri gari an yi zura ka kaje ka karɓi wannan bashin na azumi to wannan bashin na azumi har layyar ta zo ba kwarba lafiya kuma a zo na layyar ka karɓo bashin layya kuma da an shiga bakan an lauka karbo bashin kayan yara da abin da na bakan shi dai kawai ya sarke ka shi ne za ka wani ya je ɗaukan kuɗi yana hawaye to da an mai shigo shigo ba zuri yanzu ya zo ɗauka kuma an ce shi ka biyar da rabi da ya an cire wancan ba su suka to duk tsiyar yahuda ce su ke firo kala kala yadda za su ya bi na cikin mutane ka yi azumi ka zo ka yi buɗe baki da kuɗi da ruwa ko kuma ka yi buɗe baki da feminijan duk lokacin sun yi abu na tsare ba mu wai ka ga mata shi dan wahala yana cire kare kare to kai yaushe garin ka zai fara shi da abin da yayi mutai restaurant ne ma ki fara yawanci sai sun yi restaurant ne ma dan mutai yi da aiki da yana ga kawai albashi wancan bai samu sai je kawai ya kulla da cire kare kare ko an yi katari ya dan samu miliyan ashirin a dunkule kamar wancan kuɗin na abin da to kai kuma wannan shi ne arme ma ba kai ba ka fara in ka lissawa kan shekarun kuɗin da ka tattara musu ai ba kaɗan ba ne. Allah kare mu. Wa tarko suwak bara asuwaki wa tarko da mubaraka filma wa lissa sha wa sawmi yawmi arfa da gairin haji wa yawmi tasu'a da tasu'a wa ashura wa salatu da ayyamin kulli sha da kwana uku kowane wata wala takhtassu bi ayyamil biyu amma ba ke ba ta ke fanta ba kawai da ranakun haske eh kar ka keɓance da yin ranakun haske in ka yi wannan falla na da nan sarrafa yana yin wannan amma wai ba ya nuna ba sai a wannan kwanakan sa kawai a kowane wata yanzu misali sai ranar ka kawai da kake da damar hutu ran talata ce ranar banka zuwa ranar hutun ka ce kenan yanzu kana iya ribar da duk talata sai kai azumin kayi talata nan talata gaba talata abin shi kenan kana iya ribar da wanda wata ya kama ana marka marka yau ruwa gobe ruwa misali kenan sai ka yau gobe shi mu saboda yin marka marka ne kayan uku a kowane kenan kana yi a farko a ƙarshe a kaza dai gwargwadon wannan kana yi ba dole ba sai a sha haka a ce wala ya kwanar so mai mai juma ba kana an sayi azumin ranar juma'a ba mu fure ne wannan matsabi na maliki haka ne amma hadisi ya tabbata an karanta wannan ba ka sai ta ranar juma'a wai kwanar zo ilmili la'alla ba su samu hadisin ba ne wai kwanar zo ilmili an karanta ɗanɗanar gishiri wa majuhu da kuma maidawa shi ma wannan ya tabbata sahabbai sukan ɗanɗana wani ba laifi ba ne dan a baki ka ɗanɗana wa majuhu da tofasuwa wa muqaddima tarjuma sai kuma abubuwan da suke gabatarwa na kusantacce ne iyali karkubla sumbata wal mubashara gama jiki wa tafakkur tantantini wal nazar al mustadami dawwamar da dubi wal mula'aba wasanni in ulimat salamatu in an san kubuta wannan makaruhi wa illa in ko ba za a kubuta ba ga bacin azumi lalle fa ya haramu alaihi zalika haramun ne mai azumi aikata waɗannan abubuwa dan ka azumin ya baci wala yaftur as-sa'im al-mutatawwi mai azumin tatawwi kar ya ajiye azumi li azima dan saboda wani abinci da aka shirya walima a gairi wa yana harafa alaihi fi salati salam aw al-ifki kun nisa illa ya kula da walidi in ku aka mai rantsuwa mutum da ya gayyace shi walima sai ya yi rantsuwanci in haƙe ci ba matar shi ta kusa ci ko kuma bawan shi ya ɗan ko kuma in ɗan kuwaye ne ya mai rantsuwa lallai ya ce ce su wannan au shekaru ko malamin shi ya nemi wannan fa'ina wuyi fi'u malamin shi ne ce aji ko iyayen shi wannan zai musu biyayya idan kana lawajin ra'afati in tausaya mai riski li da masa sauni saboda in ya da dawamar da azumin shi zai zamanto ya gajiyar da shi yana mai azumi na nafila shugaban kanshi in ya ga dama yana iya ajiyewa in ya ga dama na wannan jiro akan suka ce irin waɗannan ibadun kenan mutum ya wara wajibi ne cika saboda suka ce Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya ce wala taqtulu a'malakum sai dai ya zo daga magabata rashin wajibci wannan ba wajibi bane kai ne ka sa kanka da duk kuma ka aji wannan da ba wa man abtara fi nahari ramadan wanda ya aji azumi a watan ramadan da rana amdan da gangam ya karya ausa an ko da mantuwa wajib alaihi qada'u wajibi ne ram wa ya samu in kana amdan inda gangam ne ya saba ma Allah wa tajibu alayhi kafara wajibi ya kafara bi aji saratata ashiya da dai abubuwa guda uku wannan an samu sabani na malamai dangane da yin kafara a lokacin da mutum ya kare azumi ta hanyar ci da gangam ta hanyar ci da gangam wasu na ga zai kafara kan wannan kamar malikiya alfiya suna ga zai kafara inda ya da gangam sai ya kafara wasu na ga a yin kafara sai waɗin ɓangaren iyali ne ya zamanto ya kare amma ya cin abinci ne to zai zamanto ya rama guda ɗaya in ya ci daga wanda ji ba ne kafara biya da sanata tashiya wajibi ya kafara ɗaya da ɗaya uku ala tahayyul amsa zabi wa in ma ya qamu sittatu miskin ko ta ciyar da miskini guda shidda ka dafa musu abinci tuwo da miya mutum shidda miskinai wanda za su ci su koshi ana iya game musu in ma goma kama fallara na sittina miskina miskini sittin nawa muka ce sitta sittina miskina miskini sittin miskini sittin saboda haka miskini sittin wannan miskinai guda sittin da zai ciyar imma a dunkule a dafa abincin mutum sittin gaba daya gayyato su kawai a zo a ci kowa ya ce kushi da kiyo zan shi sha ɗan maluwan ɗan lifton a zuba musu sai tsara sai ma ka zo gurin wata mai abinci ta zuba musu shinkawa da miya da ɗan nama da fiyo za guda kowa da zai ci kamar na ɗari ko kaga abincin ɗari da ya isa sai amma kowa fala guda guda ta ɗari da fiyo za guda ɗaya ɗaya kaga jika talatin ma ka maka to ko shinkawa sai an gama da miya sai dai sai za ka yi kuma eh sai ka zarbo shinkawa a gama da miya ba a sai ka biyo guda da abin nan dai da dan nama kaga za a samu sauki za a samu sauki za a samu sauki a dama ko eh an kuma kawai dama ba wani mai dahawa ba gare ka bai kalle gurin mai abinci ba ka ba ta shiga talatin eh in kuma wake da shinkawa ne kuma sai a kimanta in dai waje da shinkawa ne bai kai ba sai da haka in kai yayi amma dai abin da nishin kenan abinci da miya in kuma danye zaka bada dole ka raba mai da kayan miya dole ka raba mai da abin miya kaga dai hanya mafi sauki kawai gwadda a dawa ko kuma a sai da dai ya sauki ya samu sittina miskina kullu wahidin muddan ko ne ka bashi mudi bi mudi salasa ko afdal shine an siya mu share ne muka tabi aini ko kai azumi biyu a shirye cif babu zancen ka ce rana kaza ko za a shi abin nan an iskura kafa mu'mina ko ka sai baiwa mu'mina ka yantar kamila kuma kamila ba ka sai bangare naka ba bangare dama rabi na wani rabi naka gaira mulaffaqa ba wadda take akwai haduwa a kanta ba salima ta zama lahiyayya ko kubutacciya la sassa haku bi waje ba ta da wani haƙƙi ta wani fuska daga fuskoki labudda ta zama to kubutacciya wadda take kawai an saye ta fuska ɗaya ba ɓangare ba ba wadda aka ‘yantar da ɓangaranta ba za a sai da ɓangaranta gargaje wadda mai gidanta ya ‘yantar da ɓangaren ko an rubuta masa fansa na ya nuna kafara ta ne bai aka ce kafara kenan wancan zinin ba rushe kafara kenan kankarar zinin wancan in mutum bai ba kenan wancan zunubin yana in yi kafara kenan zunubin kenan an yaye hukuma ce aka mushi hukuma ce da za ta kankare min zunubi zalika kafaratu aymanihim idza halaftum muhafazu aymanakum kamar mutum ne ya rantsuwa kaga shi ma اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا واهدنا الى صلى الله عليه وسلم وبارك على اله وصحبه وسلم